ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi hudu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu talatin da shida daidai da ashirin da daya ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin suratul ma'ida za mu ci gaba daga kan aya ta dari da goma sha takwas insha Allah kuma wannan karatu ya kunshi bayani akan muhimmancin kiran sunan Allah a lokacin yanka dabba muhimmancin kiran sunan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin yankan dabba. Allah madaukaki ya ce fakulu mimma fakulu mimma zukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin fakulu mimma zukira ismullahi alayhi Allah madaukaki ya ce sai ku ci daga abinda aka kira sunan Allah a kansa ku ci daga abin da aka kira sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance masu imani ne da ayoyinsa idan ka lura da wannan aya ta zo da lafazi mai tsanantawa akwai ma'ana na tsanantawa a cikin wannan aya game da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka kira sunan Allah wajen yanka dabba to musulmi ya shi ne abin da Allah madaukaki yake faɗa domin umarni fakulu mimma zukira ismullahi alai ku musulmai ku ci daga abin da aka kira sunan Allah a kansa bai tsaya haka ba sai da yake mana in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai ku musulman kun kasance masu imani ne da ayoyin Allah madaukaki shi kaga dai da zaran an kira sunan Allah aka yanka dabba to idan ka ki cin wannan nama akwai bukatar ka shirya amsa da za ka ba mu Allah a ranar kiyama akwai bukata na'am ana samun dalilai amma ka yi kokari ka samu hujjojin masu karfi saboda Allah ya alakanta cin dabban da aka kira sunansa a kanta lokacin yanka ta ya alakanta da imani ya saka imani a matsayin sharadin cin dabban da aka kira sunansa fakulu hada amrun min Allah ta'ala ku ci daga mimma bukira ismullahi alai abinda aka kira sunan Allah a kansa kaga Allah ya mana umarni mu ci dabban da aka kira sunan Allah a kai to amma bai tsaya haka ba sai da ya shara in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance masu imani ne game da ayoyin Allah subhanahu wata'ala wato wannan yana da dalili sababi akwai hadisai da suka inganta daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yana sunan nasa'i hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisin 4437 al-Imam Tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas yana cewa nazalat bi sababi unasin atawu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane ne suka zo ga annabi domin da jin yadda ayan take umarni ka san akwai wani dalili da yasa Allah ya faɗi wannan magana wato abin da ya faru Abdullahi bin Abbas ya ce wasu mutane sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yace ja'atul yahudu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa ne suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce kai muhammadu mun fa muna ganin akwai kuskure menene kuskuren na akulu mimma qatalna abinda muka kashe muna ci da kanmu wala na akulu mimma qatala Allah amma abinda Allah ya kashe kuma sannan mu ba za mu ci ba wato kaga sun ce fa shubha ne ga musulmi misali idan ka tarar da mushe waye kashe wannan mushen Allah ne don haka mushe yankan Allah ne idan ko ka kama rago da kanka ka sa maruka yankan ka ne ba na Allah ba abin da Yahudawa suke cewa to ya za a yi kaci yankan mutum ka ki cin yankan Allah domin yankan mutum shi ne wanda ya sa wuka ya zabira ya kashe dabba amma idan ka tarar da mushe Allah shi ya kashe abinsa tunda Allah ne ya kashe da kisan Allah da kisan mutum wanda ya fi sarki kaga suna dama da shubuha ake rikitar da hankalin mara basira da shubuha ake rikitar da hankalin mara basira dalilin saukar da waɗannan ayoyin kenan da suke magana akan hukuncin yanka kafin a ci dabba saboda haka yasa Allah madaukaki ya alakanta cin naman da aka kira sunan Allah kafin a yanka da imani idan kuna imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai ku gaskanta maganar Allah ba maganar yahudu ba kuma wannan ayar ba ta ma tsaya akan maganar yanka ba domin idan ka lura kamar yadda al-Imam Afa Ibn Abi Rabah wani tabi'i yake cewa umarnin da ya zo cikin ayar nan ya kunshi duka wani abin da za a ci domin Allah madaukake ce fakulu mimma bukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin yana cewa الآية أمر بذكر اسم الله على الشراب والذنب وكل مطعوم duk abin da ya zama zaka ci to yi kokari ka kira sunan Allah a kansa duk abin da zaka ci kuma ba ma ci ba ko da shirya shi ne ko da shirya abinci ne akwai bukatar ya zama an kira sunan Allah to nan akwai kuskure da yake faruwa da dama muna da wannan kuskure abinda Allah madaukake ya faɗa a nan shi ne an kira sunan Allah akan dabba kafin a yanka ذكر اسم الله عليه an kira sunan Allah akan dabba kafin a yanka to shin kiran sunan Allah shine basmala la akwai bambanci tsakanin at-tasmiya da al-basmala at-tasmiya shine an kira sunan Allah amma idan aka ce al-basmala ba shine bismillahir rahmanir rahim wannan sunansa daban ne saboda haka idan ana maganar zukira ismullah duk inda ka ji an ce zukira ismullah to ana nufin al-tasmiya ne ba al-basmala ba wannan babu shakka don kamar yadda ibnu hajar al-makki yana da littafin da yayi sharhin al-azkar na al-imam an-nawawi kitab al-azkar na al-imam an-nawawi akwai sharhin da ibnu hajar yayi wanda yake kira al-futuhatur rabbaniyya yana jizgi na farko shafin 299 yace akwai bambanci tsakanin basmala da at-tasmiya al-basmala bismillahir rahmanir rahim amma at-tasmiya shine ake bismillah kaga an kira sunan Allah yace al-basmala tu ibaratun an qawlika bismillahir rahmanir rahim idan aka ce basmala abinda ake nufi shine kace bismillahir rahmanir rahim bi khilaf at-tasmiya amma idan aka ce kiran sunan Allah ba ba basmala bane فإنها عبارة عن ذكر الله بأي لفظ كان kiran sunan Allah shi ake nufi da at-tasmiya kuma ba sharadi bane ya zama ba an yi amfani da Allah din kowanne suna na Allah subhanahu wataala ka yi amfani da shi ana kiransa at-tasmiya haka ibn hajar al-asqalani ya fada a sharhin sa na sahih al-bukhari fathul bayan mujallad na karshe na 521 yana cewa al-muradu bi tasmiya ala ta'am misali kafin ka ci abinci ka kira sunan Allah ne ake nufi za ka ce bismillahir rahmanir rahim la wannan albasmala ne idan aka ce ka yi at-tasmiya ka kira sunan Allah kafin ka ci abinci qawlu bismillah ibtida'i al-aql lokacin da zaka fara cin abinci sai ka ce bismillah kaga kenan da yawa muna kuskure idan Allah yana magana a kira sunanka akan wani abu sai mu dauka cewa Allah yana nufin ayi bismillah la albasmala za ka yi shi ne tun daga bismillahi har zuwa arrahmani arrahim amma at-tasmiya fa kace bismillah shine at-tasmiya kira sunan Allah saboda haka zaka samu mutane da yawa lokacin da za su yanka dabba sukan ce bismillahir rahmanir rahim ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin basmala suka yi ba at-tasmiya bane abinda Allah yake ku kira sunan Allah lokacin yanka dabba kuma duk da cewa da at-tasmiya da al-basmala suna da alaka domin idan kace bismillah shine a tasmiya idan kace bismillahir rahmanir rahim kaga ka kara gaba ne ya zama kenan kamar tushen su guda ne da basmala da at-tasmiya to amma abinda sunna ka karantar da mu shine ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da kai wannan shine banita ga Allah tabaraka wa ta'ala abinda sunna ta nuna mana shi basmala ya tabbata sunna ne a wuri biyu na daya shine lokacin rubuta wasiƙa wannan ya tabbata a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya cikin sahihul bukhari yana babul wahayi hadisi na bakwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙu ya aika ma sarakunan duniya akwai wasiƙar da ya aika ma Herakl Herakl shine sarkin Rum a wannan zamani wasiƙar da aka kai ma sarkin Rum fa dafa'ahu fa dafa'ahu ila Herakl fa qara'ahu sarkin rum ya buɗe wasiƙa ya karanta fa idan fihi abinda ya tarar a cikin wasiƙa abinda manzon Allah ya rubuta mashi bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila hirqla azimir rum salamun ala man ittaba al huda wannan wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sarkin rum bismillahir rahmanir rahim kaga basmala akai cikakkiya lokacin rubuta wasiƙa wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi takarda zai yi wasiƙa zai yi sako zuwa ga wani to yana farawa da basmala kuma ba shi kaɗai ba ne malamai suna cewa annabawan Allah to haka suke yi domin yadda ya zo a tarihin annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya rubuta takarda ya aika ma malikatu saba'i sarauniyar saba'i lokacin da ya aika mata takarda yana kiranta zuwa ga addinin musulunci kamar da alqur'ani ya bayani a suratul naml aya ta ishirin da tara zuwa talatin a lokacin da aka kai mata wasiƙa qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim lalle an jefa min wata wasiƙa wata takarda mai daraja me yasa take da daraja saboda yadda wasiƙar ta fara wannan dalili yasa malamai suke cewa ashe sunan Allah yana dauke da yana dauke da karama wanda ko da kafiri ne ya sani sai dai ya ki gaskantawa ya ki furtawa ya ki ikirari da shi amma hatta kafiri in ya dubi sunan Allah ya san akwai albarka tare da shi saboda ita wannan sarauniya ta ce wasikar da Annabi Sulaiman ya aika mata wasikar tana da karama abinda wasikar ta kunsa innahu min Sulaiman wasikar daga Sulaiman ne wa innahu kuma abinda wasikar ta fara da shi bismillahir rahmanir rahim sannan abin da wasiƙar ta kunsa Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi saboda annabawan Allah ba sa dogon magana iyakar wasiƙar annabi Sulaiman zuwa ga sarauniyar saba'i kenan Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi amma kai kamar zamani yanzu sai ka cika fuskar guda biyar ko shida saboda za a kama sarki ne wasiƙa ko la annabawa ba sa magana mai yawa takaitacciyar magana idan ta samar da ma'ana bukatar gajiya Allah ta'alu alayya kar ku yadda ku nuna daukaka a kaina in ji Annabi Sulaiman wa atuni muslimi ku zo gare ni kawai duk kun musulunta wannan shine sako na gare ku idan suna ta baba kuma to sai bi gardama ko wannan shine wasikar Annabi Sulaiman don haka in ka dubi tsarin wasikar Annabi Sulaiman sai ya dace da tsarin wasikar Annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم to kaga ita kuma tana cewa inni ulqiya ilayya kitabun kare innahu min sulaymana kamar yadda manzo Allah yake min muhammadin abdullah wa rasuli kaga dukkan su karin wasiƙa su ta zama guda wa innahu bismillahir rahmanir rahim abinda wasiƙa ta kunsa farko basmala karshe abin da wato annabi sulaiman yake bukatar su aikata babu shakka malamai sun tabbatar da cewa basmala sunna ce ta annabawa a lokacin rubuta wasiƙa ba ma wasiƙa ba duk abin da ya shafi takarda in dai zaka rubuta su akwai bukatar ka sa basmala wasiƙa ce lacca za ka rubuta ko ko a takarda littafi ka rubuta akwai buƙatar ka sa basmala a farkonta malamai suna cewa ko da wannan takarda kafiri ne zai karba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma kafiri ne takarda annabi Sulaiman ya aika ma ita wannan mata lokacin bata musulunta ba amma dukkan su an sa basmala a ciki saboda girmama wasiƙar da kuma neman albarkan sunan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da ake aikawa saboda haka akwai buƙatar ya zama duk sa'ilin da mutum zai wasiƙa zai rubuta littafi zai yi wata takarda muhadara ko wani abu ya zama farko ya rubuta basmala basmalan nan cikakkiya wannan shine sunnar annabawan Allah to kaga wannan ya tabbata ana yin basmala na biyu shine a sallah bismillahir rahmanir rahim shine basmala wuri na biyu da ake yin da shine a cikin sallah kamar yadda malamai suka yi magana duk da cewa akwai muhawara ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 352 yace qawlu jumhuril ulama fil basmala galibin malaman sunna abinda suke faɗa dangane da basmala annaha ayatu min alquran mufrada cewa ita basmala aya ce da ta zo cikin alqur'ani a suratul naml a suratul naml wa laysat min as-sura akasarin malamai suna cewa basmala ba ta cikin wata sura wato ba ta cikin ainihin ka'ida na rubuta ta a farkon sura yake wa annahu yuqra biha fi salati sirran amma yana da kyau a karanta a sallah in za a karanta basmala a sallah kuma a yi ta a sirrance فلا تخرج من القرآن وتهجر ولا تشبه بالقرآن المقصود فيجهر domin idan an bayyana basmala to an kamanta basmalan da ainihin sauran ayoyin alkur'ani idan an sirranta basmala to an saka basmala a gurin ne saboda albarka da kuma koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda raba tsakanin sura da sura ko ko saboda fara karatun wata sura وإنما فيه الأمر بالاستعاذة وهذا القرآن وفاتها سبع آيات بالاتفاق duk da cewa akwai malaman da suke ganin basmala aya ce a farkon suratul fatiha kuma akwai hadisin manzon Allah akai amma shi ibn taymiya yana cewa galibin malaman sunna sun ce basmala ta zo ne kawai a suratul naml illa iyaka to amma ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana sallah mutum yayi basmala kafin ya karanta sura ya yi basmala sai dai basmalan nan yadda suna ta karanta da mu karka bayyana za ka yi ta asirrance saboda me saboda dacewa da tsarin alkur'ani kafin ka karanta fatiha za ka yi bismillahir rahmanir rahim a koye sannan sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin idan za ka karanta wata sura za ka yi basmala a koye saboda bin tsarin alkur'ani shi yasa aka ce kada ka bayyana don bayyana ta yana nuna kamar mahallinta ne asali a ainihin saukan surori da suka zo daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda su ne wurare guda biyu kadai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah ana karanta basmala daga farkon ta har ƙarshe ba duk inda kaje an ce a kira sunan Allah to abin da ake kiran su shine at-tasmiya kiran sunan Allah ba basmala bane ba zuwa ƙarshe bane duk da cewa zaka ce ah to bismillah ai bai kai بسم الله الرحمن الرحيم domin da aka ce bismillahir rahmanir rahim ya kunshi sunan ya kunshi siffar Allah na zati sannan ya kunshi siffar Allah na aiki domin ar-rahman siffan zatin sa amma ar-rahim ba siffan aikin sa to ya kunshi kamar kenan bismillahir rahmanir rahim albarkan da ke cikin wannan lafazi ya fi a ce bismillah kadai to amma tsayawa ga abin da Allah ya umarni shine malamai suke magana a kai da farko lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika jibril zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kogon hira abu na farko da mala'ika ya gaya masa shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ya karantar da shi mu'amala da ismullah shine at-tasmiya wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimta ya fahimta cewa kiran sunan Allah a cikin al'amura na rayuwarsa abu ne muhimmi. Kasancewar sako na farko da aka kawo mar daga Allah an ce kai kai daga kiran sunan Allah a cikin mu'amalarka saboda ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama duk rayuwarsa mu'amalarsa yana yawaita amfani da ismullahi ta'ala abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala kamar misali idan ibada ne alwalarsa ya fara da bismillah da sauransu idan mu'amala ce ba kamar almubahatu idan zai ci abinci bismillah zai sha abin sha bismillah wa nahwiha saboda haka akwai kuskure ta wajen raba tsakanin basmala da bismillah Allah ya samu gani basmala da at-tasmiya akwai kuskure ta wajen raba tsakanin domin idan ka raba tsakanin su za ka aje kowanne a mahallinsa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ki raba su ba to za ka hausuna su za a kai ga kana yin wani mahallin da ba nashi ba wanda kuma da za a nemi hujja gunka lokacin za ka gane lallai kana cikin kuskure saboda haka raba su ɗin shi ya dacewa duk da cewa akwai malaman da suke ganin babu bambanci don an haɗa ne babu bambanci kamar al-imamu shafi'i yana cewa dan ka ce bismillahi a wurin da ake cewa bismillahir rahmanir rahim no wurin da ake cewa bismillah sai ka kawo basmala inda ake cewa at-tasmiya maimakon bismillah kawai sai ka kara har da ar-rahmanir rahim al-imam shafi yace babu laifi lakin al-afba fil ibadati at-tawakkuf wal istidam sai asali ga ibada shine ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka abin da ya zo daga Allah shi za ka rike abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za ka rike saboda haka yasa akasarin malaman sunna suke cewa at-tasmiya mashru'a li kulli amrin ibadi in banda abubuwa guda biyu din nan shine basmala a wasiqa ko ko basmala a karatu sura a sallah idan za a fara karanta wata sura a sallah idan banda waɗannan matsaloli guda biyu rayuwarka gaba ɗaya duk inda aka ce kira sunan Allah karka yi basmala sai ka kawo at-tasbiya wanda shi ne akasarin malaman sunna abin da suka faɗa ke har ma ana cewa akwai ittifaqi a kansa in ka duba al-mawdu a tasbihiya mujallad da ta shafi na 62 at-tasmiyatu mashru'a li kulli amrin ibadi ibadatu aw ghayriha kai basmala duk abin da za ka yi an shar'anta shi saboda ne saboda kalma ce da Allah ya saka mata albarka ismullah sunan Allah nan yana da albarka mai yawan gaske kaga har ma Allah yana ce mana in mun yi imani da shi to fa idan an kira sunansa lokacin da za a yanka dabba mu tabbata mun ci wannan nama me ya dalili saboda albarkan da yake cikin sunan Allah subhanahu wataala wannan yasa maganar mala'ika jibrilu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalmar ta farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ولذلك تمثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الامر بهذا في حياته كلها saboda kai ta rayuwar manzon Allah gaba daya duk abin da zai yake mu'amala da basmala yake mu'amala da at-tasbiya shine bismillah duk abin da zai aikata saboda albarkan da Allah ya sa a cikin ta yana daga cikin misalin albarkan da ke ga bismillah magana da muka gabatar a jiya wanda asalinsa wani sahabi ne da ake kiransa Usama bin Malik ya bada labari yana cewa akwai lokacin da jaki ya ya tsirar da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hau kan wani jaki wannan jakin sai ya ya jefar da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nake ka isa shaytan kir da shaytan wato shaytan ne ya zaburar da jakin nan har jaki ya kayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sai manzo Allah yake la taqul ta isa shaytan kada ka ce tir da shaytan wato kar ka la'ance shi domin kalmar tir ma'ananta la'anta kada ka ce tir da shaytan fa innaka idza qulta ta isa shaytan idan ka ce tir da shaytan ka la'ance shi ta'azama sai ya duka yin girma shaytan sai ya rika kumburi yana fita yana ji da kai yana yana murna وقال yana cewa bi quwwati fara'atuhu da karfi na na kada shi kaga ya san ni din ba ba na wasa bane wato shi dan yana cika baki wai za kun sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Usama bin Malik amma idan ka ce bismillah tafagara sai shi dan ya dinga narkewa yana zama karami karami hatta ya tsira misla zubabi har sai girman ta ya koma kamar kuda inji manzon Allah wannan yana nuna maka albarkan da Allah ya sa a cikin ismullah ka ce bismillah ka ga manzo Allah abin da ya faɗa masa a cikin wannan hadisi yace kar ka ce tirda shi dan me zaka ce bismillah manzo Allah bai karasa shi ba yace bismillahir rahmanir rahim la yace wa idza qulta bismillah tafaga kaga abin da zaka faɗa bismillah ba shi ma da tsawo da sunan Allah to shikenan ka gama da shedan kana kiran sunan Allah to shedan na kewa yake Allah ya kamu gani kuma hadisin yana sahih sunan Abi Dawud hadisin na dubu hudu da dari tara da tamanin da ɗaya kuma daga cikin abin da ke mana ishara game da ainihin albarkan da Allah ya sa a cikin ismuhu da ake cewa ismullah shine hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib wanda yake cewa sayyidina Ali yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sattur ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam suturar da take tsakanin al'aurar dan adam da idanun aljanu kamar yadda Allah ya faɗa mana su aljanu suna ganin mutum inda ba mu ganin su aljani yana ganin ka sai ba ka ganin sa to amma kana da wata garkuwa guda ɗaya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana son aljani kada ya ga al'aurarka domin galibi inda aljani yake bi ya cutar da ɗan adam ta al'aurarsa ne don haka yasa kake gani ba tana yawan samun matsala na ittihaba da sauransu inda manzo Allah yake cewa innahu rakabatun min shaytan ittihala shine wato yankewar jini ga mace wanda ya saba ma jinin haila manzo Allah ya ce yana daga cikin shuran shedan shedan yake shuranta jinin jijiyar da tsinke mace ta ringa jini a rayuwarta ya zama wannan jinin bai da lokacin daukewa ashe akwai abin da ke hana aljanni ya ga al'auranka bare ma ya samu cutar da kai manzo Allah ya ce idza dakala ahadukum al-khala idan ɗayan ku zai shiga makewayi an ya kula yake bismillah shikenan da ka ce bismillah Allah ya saka sutura tsakaninka da aljani bai ganin ka kaga manzo Allah bai ce bismillahir rahmanir rahim ba la in ka kara ta har zuwa karshe ba ka dace da sunna la ba ka dace da sunnar manzo Allah ba saboda kamata yayi ka tsaya daidai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya manzo Allah yake idan ka ce bismillah to aljani bai ganin al'aurarka bari har yaji ki daga حديث سيدنا علي أنا صحيح سنن ابن ماجه حديث من أريد أربعين دبيو ينا صحيح الجامع الصغير حديث ندبو كده دليش لا نقوم شادا أفي حديث ليزود كما رحك رواية أنس بن مالك رواية أنس النبي صلى الله عليه وسلم بيتي مكي ويكوي با manzo Allah yake saturu ma baina awrati bani adam wal jinn idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah suturar da take tsakanin idon dan idon aljani da al'aurar dan adam mutum ne neman ya samu kariya game da ganin aljani domin ganin aljani yana cutar da mutum idan aljani ya ganka ya yi sha'awar ka yana iya cutar da kai wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo cikin hadisai da yawa manzo Allah yake suturar da take tsakanin al'aurar dan adam da ganin aljani shine idza wada'a ahaduhum thawbahu duk sa'ilin da zaka cire kayan sawa sai ka ce bismillah kaga ba magana sai ka shiga ban daki ba wannan riwayar Anas bin Malik kuma ita ma ta inganta tana sahihul jami'i sahih hadisi na 3610 saboda haka yasa a littafin Tuhfatul Ahwazi al-Imam al-Mubarak Furi ya kawo bayanin al-Imam al-Munawi mai sharhin Jami'u Sahih yace wa zalika li anna isma Allah ta'ala kasabai ala bani adam saboda sunan Allah in ka ce bismillah kamar stamp ne a rayuwar dan adam da zaran ka ce bismillah to duk aikin da kake sai a buga stamp a kai da an buga wannan stamp din fa la yastati'ul jinnu fakahu ajani bai iya farewa duk abin da ka fara shi da bismillah to ana buga stamp a kai wannan an haramta mashi da shi dan ba shi da rabo a wannan gefe shi yasa manzo Allah yake gaya ma Usama bin Malik cewa idan ka ce bismillah shi dan nakewa yake saboda dabarar ta ta kare babu abin da zai yi ya samu nasara akan ka cikin wannan abin da kai bismillah akan sa a wannan ya nuna cewa bismillah nan yana da albarka kwarai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara magana da shi akan da wato tunatarwa fadakarwa akan ta ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yana cewa qala ba'du a'immatina shafi'iyya wa la yazidu ar-rahmanir rahim al-imam al-munawi yake akwai wasu malaman mu dake cewa kada fa mutum ya kara da ar-rahman ar-rahim kada ka kara da ar-rahman ar-rahim lokacin zaka aikata wani abu bismillah da ake son ka faɗa ba a buƙatar ka kara da ar-rahman ar-rahim na'am ya tabbata shi ma yana cikin zikirin Allah yace amma ne annal mahalla laysa mahalla zikir mahallin addu'a ne mahallin tabarruki ne ana neman albarkar Allah a cikin wannan suna suna na Allah subhanahu wata'ala wa wuqufan ma'a zahiri hadha khabar sannan a tsaya ga zahiri abinda labari ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine gaskiya kafin mu ci gaba zan ba da misali da hadisai kamar guda goma ba za ka samu hadisi guda cikin goma din nan inda manzo Allah ya karanta da Ar-Rahmanur Rahim ba na farko mala'ika Jibrilu ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tofi ya tabbata idan manzo Allah ya rashin lafiya ba sau ɗaya ba idan Annabi ya samu rashin lafiya mala'ika Jibrilu yakan zo ya mar tofi ba wai Annabi ya neme shi bane la shi yakan zo ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace كان إذا اشتكى رسول الله رقاه جبريل manzon Allah idan ya samu rashin lafiya mala'ika jibril yakan zo ya martofi abinda ba a so shine ka nemi a maka kai da kanka shine mafi dacewa to manzon Allah bai nema ya masa ba amma mala'ika jibril yana zuwa yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bismillah yubrika mala'ika jibril ka ga bai karasa ba idan ana magana ilimin alqur'ani dama daga mala'ika jibril sai annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ku an san falalan ar-rahmanu ar-rahim wa yafi mu sanin falalan sa mala'ika jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam idan mala'ika zai yi wa annabi tofi ya ce bismillah bai kada ta ba bai kawo ar-rahman ar-rahim la bismillah yubrika wata riwaya ne wa min kulli da'in yashfika wa min kulli hasidin idha hasada wa sharri kulli fi aini wannan yana daga lafuzan sofi da malaika jibril ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bismillah da sunan Allah yubrika nake fatan Allah ya warkar da kai a dalilin addu'an da zan maka wa min kulli da'in yashfika kowace cuta take damuwa da kai Allah ya warkar da kai wa min sharri hasidin idza hasada sharrin mai hasada idan yayi hasada wa sharri kulli bi ainin da sharrin duka wani mai guba a cikin idonsa don akwai mutanen da Allah ya sa guba a idon idan suka yi hasadan abu da sun kalli abin to Allah zai jefa aibu ga wannan abu akwai masu irin wannan saboda haka mala'ika jibril yana nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsarin Allah game da irin hadisin yana sahihu muslim kitabu salam babu tibbi kuma yana silsilatu sahiha hadisi na 2006 sannan akwai hadisin da ke maganar yadda kai kanka ma za ka yi wa kanka tofi wanda ya tabbata a karanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi dacewa da abin da sunna ta karanta da mu kai wa kanka addu'a kai wa kanka tofi ya ga ake wani ne kane ma ya maka tofi akwai labarin Usman bin Abdul Abdul Aziz Sakafi wanda yake tabbatar da wannan shaka ila rasulullahi waja'an yajiduhu fi jabali ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kukan akwai cutar da take damunsa mun ba aslama yana da wata cuta da ta dame shi tun da ya musulunta wannan cutar ba ta rabu da shi ba fa kana rasulullah sai manzo Allah ya ce masa ba yadaka ala alladhi ta'allama min jasadika a wata riwaya ba yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadika ka tura hannunka wurin da ke maka ciwo a jikinka in ji manzon Allah kaga idan kanka ne yake ciwo sai ka dafa wurin ashe akwai zikiri da mutum yake wa kansa saboda me saboda cutar da ta same shi idan cuta ta same ka ba sai ka nemi wani ya maka addu'a ba za ka yi wa kanka ya ake addu'a za ka dora hannunka wurin da ke ciwo wa kun sai ka ce bismillah bismillah bismillah in ji annabi muhammad wannan ne yake karantar da kai manzo Allah ya san da arrahmanur rahim amma bai gaya ma Usman bin Abdul Aziz ka ce bismillah bismillah bismillah bai ce ka ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahman bismillah bismillah bismillah ka uku wa kun sai ka ce saba marratin sau bakwai wannan addu'a sai ka yi ta sau bakwai a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ina neman tsarin Allah ina neman tsari da Allah ina neman tsari da ikon Allah domin ana tawassuli da sifar Allah da kuma aikinsa min sharri ma ajidu game da sharrin abin da nake ci abin da nake samu wa uhajir da kuma abin da nake tsoro hadisin yana sahihu muslim wannan hadisin yana nuna maka cewar lallai a tsaya ga abin da manzo Allah ya faɗa shi ya fi dacewa domin da ake ana iya cewa ar-rahman ar-rahim manzo Allah ba zai maimaita basmala sau uku yana tsayawa ga ismullahi kawai ba bismillah bismillah bismillah sau uku bai karasa zuwa ga ar-rahman ar-rahim ba wannan ya nuna cewar ka tsaya ga ismullahi shine ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma baya ga haka wannan yana karantar da mu duk inda yake maka ciwo kana yi ma kanka addu'a kana yi ma kanka addu'a don akwai wanda ke cewa kawo kanka in kama maka to babu laifi amma kamen da yake yi bai da ma'ana manzo Allah cewa yayi ka dora hannu ba ka kama ba ko ka dora hannu wurin da ke ciwo kai wannan zikiri Allah zai kawar ma da cikin amma abin da ke faruwa shine mutum zai kama kan mutum yana matsawa yana jawa to shi zai cire mai ciwo kun lura wake da ikon cire ciwo kun ba da amsa Allah ya samu gani sannan misali na uku shine lokacin da mutum ya farka daga bacci idan ya razana lokacin da ka farka daga bacci idan kai mummunan mafarki akwai hadisin Amr bin al-As wanda ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza fatiha ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya razana daga baccinsa kana bacci sai ka razana idan mutum ya razana a baccinsa ya farka fal yakul sai ya ce bismillah a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa su'i iqabihi wa sharri ibadihi wa min sharri shayatin wa ma yahduru wannan wani lafazi ne daga cikin lafazan da suka zo na ainihin wannan zikiri amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka fara da bismillah a'udhu bi kalimati llahi tammati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min gababihi game da fushin Allah wa su'i qadihi da mugun ukuba ta Allah subhanahu wata'ala wa sharri ibadihi kuma ina neman tsari da kalmomin Allah game da sharrin bayansa wa min sharri shayatin da kuma sharrin shaydanu wa ma yahburun da abin da suke halarta idan kai wannan addu'a Allah zai kare ka daga duk abin da ya faru a cikin mafarkin nan da kai idan ma akwai wasu miyagun mutane ne da ke kokarin cutar da kai ta sihiri idan ma akwai miyagun shedanu aljanu ne da ke kokarin su cutar da kai wannan zikiri ya isa Allah tabaraka wa ta'ala zai ma garkuwa a dalilin sa ya maka kariya idan ma abin da zai same ka fushin Allah ne saboda hadisin yana nuna mana cewa sau da yawa fushin Allah yakan sa mu yi mummunan mafarki saboda Allah yana fushi da kai sai kai mafarki mara kyau ko saboda wata ukuba ta Allah subhanahu wataala wanda zai maka saboda saba mar da kake sai kai sai kai mafarki da shi wato ana iya samun sako daga Allah ta mafarkin dan adam shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan abubuwa da dama domin mafarkinka yana iya zama matsafi ke kokarin yi masu gidi yana iya yiwa alkani ke kokarin ya cutar da kai tana iya yiwa fushin Allah ke kokarin ya sauka a kanka ko ko akwai hukumar Allah da cikin kare ka to idan kai wannan zikiri sai Allah ya kare ka ba abin da zai same ka hadisin yana sahihu targhib hadisi na dubu da dari shida da daya nan ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ka ba iyaka bismillah misali na hudu shine lokacin da zaka fita daga gida shi ma akwai bukatar ka kira sunan Allah wanda ya zo cikin hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah shikenan lokacin da za ka fita daga gida bismillahi tawakkaltu ala allahi wala haula wala quwwata illa billah wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sahihu tarjim hadisi na 1605 manzo Allah yake idan ka faɗi haka kace bismillah da sunan Allah zan fita daga gidan nan tawakkaltu ala allah na dogara ga Allah la haula wala quwwata illa billah don ku babu wata dabara babu wani karfi da ke iya samar ma dan adam komai in ba daga Allah ba dabara ta ba za ta sa in ke samu fita daga gidan nan ba dabara ta ba za ta kare ni daga fitinar da za ta same ni a bayan lafiya ba saboda haka Allah kadai ke da ikon ba ni kariya shikenan kaga kaji take nan bi ismillah manzo Allah ya ce fa yuqalu lahu hina idan a wannan lokaci yana barin gidan ana cewa kufita wa wuqita an isar maka kuma an baka kariya an isar maka bukatar da za ta fitar da kai daga gida Allah zai taimake ka ka cin mata sannan kariya za ka samu daga Allah duk abin da kake tsoro wata na halahu shaytan manzo Allah yake duk inda ya zo wucewa shaytan sai ya matsa ya bashi hanya wai saboda yayi wannan bismillah kaga kenan mutum yake bismillah yana da albarka a dalilinsa ya samu isarwan Allah domin Allah ya isar mar bukatun da ya bar gida akan mutum idan ya bar gida duk sa'ilin da ka fita daga gida akwai bukatun da suke zuciyarka sama waɗannan bukatu su suka sa ka fita daga gida to Allah zai isar maka waɗannan bukatu idan aka ce Allah zai isar maka waɗannan bukatun duk bukatar da ka fita domin neman ka Allah zai sa maka albarka don haka bukatar za ta zama tana da sauki gare ka za ka ci moriyarta sannan Allah zai baka kariya a fitanka da dawowanka wannan zikiri ne na fita daga gida manzo Allah yake bismillah kaga bai karanta ba an samu misali guda hudu sannan akwai misali na biyar shi ma akan fita daga gida ne amma hadisin ummu salama wannan hadisin anas bin malik ita ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam take kana idza kharaja min baitihi idan manzon Allah zai fita daga gidansa yakan ce bismillah tawakkaltu ala allah اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا ummu salama ta ce idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita daga gida yana wannan zikiri farko dai bismillah kaga ba a karanta ba tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah Allahumma inna na'udhu bika ya Allah muna neman tarin ka min annabilla kada mu zame domin sau da yawa da ka bar gida kuma sai ka zame domin baka san abin da za ka yi karo da shi ba kana iya karo da kasan shedan wanda duk iya kokarin ka na tsayawa kan gaskiya wannan shedanin zai iya fatanta kai sai mutum ya samu zamewa saboda haka yasa akwai bukatar duk sa'in za ka bar gida kai ta addu'a Allah ya sa har zuwa mutuwa kafa ka zame ba Allah ka samu dace aw na billa ko ko mu batar ko mu batar da wasu aw na zulima ko mu yi zalunci aw na zulama ko a zalunce mu domin ɗayan biyu ne lokacin da ka bar gida ko dai ka yi cuta ko a cuce ka aw na jihala aw yujhala alaina ko mu yi jahilci ko a jahilce mu saboda in ka bar gida tana yiwa a samu faɗa tsakaninka da wani jahilci ya shigo in ma kai ne sababi ko shi ne sababi hadisin yana sahihul jami'i sabiyar hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da takwas kaga wannan hadisin ma babu الرحمن الرحيم إلا بسم الله كما لدى أم سلمة بعد الأبائي وانت حديث أن أنا شيما يجي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواب بسم الله في كارك مثالي نشيدا شيء لو كنت mutum zai hawa kan abin hawa. wanda ya zo cikin hadisin labarin sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali bin Abi Talib kamar yadda Ali bin Rabi'a ya bada labari yace shahidu aliyan na ga sayyiduna ali uciya bi dabbatin li yarkabaha an taba kawo masa dabba dan ya hau falamma wada'a rijlahu fi rikabi lokacin da ya saka kafarsa a ainihin matakala na hawa kan rakumi din an zo masa da raƙumi sai na ali zai hau lokacin da ya ɗora kafarsa a kan ainihin matakala sai ce bismillah wannan shi ne abin da ya kamata ka duk mai hawa abin hawa kowane iri jirgi ne mota keke duk abin da za ka hau kana ɗora kafa ka ce bismillah wannan ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma tawa ala bahriha lokacin sai na ali ne dai to akan bayan abin hawan kada sai ya ce alhamdulillah kaga yayi bismillah lokacin hawa da ya gama hawa sai ya ce alhamdulillah sannan sai karanta ayat 13 da 14 ta suratul zukhruf سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سنسيتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت kaga yayi hamdala sau uku kabbara sau uku sannan yake subhanaka inni zalamtu nafsi sarki tana sarki yana gare ka ya Allah na zalunci raina faghfir li sai ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an dan babu mai gafarta zunubai face kai bayan da na aliya fa haka sun ba ka sai fashe da dariya to shi wanda ke tare da shi Ali bin Rabi'a yace min ayi shay'in dhahikta ya amiral mu'minin me ya baka dariya don ana ganewa idan mutum ya dariya ba sababi ko kada sai ce ra'aytu rasulullah abin da saka ga dariya ba wani abin dariya ne ya auku yanzu ba a'a na ga manzon Allah sana'a kama sana'a ya yi irin abin da na yi kun mabahika sai shi ma ya yi dariya to dariyar da manzo ya yi ita ce ta zama sunna gare ni ni ma duka idan da na hau abin hawa sai na yi dariya duba tsananin sun annabi da ke ga waɗannan sahabbai dariyar da manzon Allah ya yi lokacin da ya hau kan abin hawa yasa ya zama sunna ga sayyidina Ali bin Abi Talib in ya hau kan abin hawa yayi wannan zikiri sai ya fashe da dariya فقلت لما تنسي من أي شيء ضحكت يا رسول الله me yasa kai dariya kala sai ce inna rabbaka la ya'jabu min abdi mahalicinka yana sha'awar bawa yana sha'awar bawa idan kala idan bawa yace rabbi gfirli dhunubi Allah ka gafarta min dhunubaina innahu la yaghfiru dhunuba illa ghayruka ba mai gafarta dhunubai in ba kai ba Allah yana sha'awar bawa saboda wannan magana manzo Allah sai fashe da dariya saboda abin jin dadi idan akwai abin da za ka yi Allah ya so ka manzon Allah ya sani kaga an samu abin murna abin farin ciki abin da zai iya kai ka kusa da Allah ashe akwai abin da in ka yi Allah subhanahu wataala yana yana sha'awar ka yana jin dadin ka yana son ka manzon Allah ya ci ne ya dariya a dalilin wannan hadisin yana sahihu tirmidhi hadisi na dubu uku da ɗari hudu da arba'in da hudu sannan misali na bakwai shine hadisin Umar bin Abi Salama wanda ya zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya zauna a hannun manzo Allah matsayin tarbiyya inda da kansa yake cewa kuntu gulaman fi hajiri rasulillah yani fi tarbiyatihi wa tahaka nazari ina karkashin kulawar manzon Allah ina wajen tarbiyyarsa wa kana yadi tatishu fi sahfa wata rana ina cin abinci manzon Allah yana kallo na sai ga hannuna na yawo a cikin kwano inda na ga dama nake gutsura inda na ga dama zan gutsura in gutsuri gaba na in wuce kan gaban wani ma in gutsura dama hagu shi ne tatsaitu bi sahfa fa qala bi kima da Allah jimi ya gulam ya kai yaro sammillah ka kira sunan Allah shi ne farko kafin ka ci abinci wanda Allah yana masa tarbiyya yanda zai ci abinci wa kun bi yaminika kuma ka ci abincin nan da hannun damanka kar ka sa hannun hagu wa kullin ma yalika kuma ka ci ta gabanka ku lura da wannan karantarwa wanda ya dace da ainihin ilimi na zamani saboda misali a hankalinka ba a ce mutum yana cin abinci idan gabansa yake ci to zai gama cin abincin har in ya koshi ya bari wani in ya zo ba zai je kamar ya ci ya dora ba amma mutum ya zama yana ta yagan ko ta ina abincin yana kare ci zaka ga ya zama jagwalgwalo sai dai a zubar ma dabbobi mama Allah ya karantar da shi ga yadda zaka ci abinci to shi Umar bin Abi Salama yace fa ma zalat tilka saymati ba'd daga ranar da manzo Allah ya karanta da ni ina dan karami har zuwa yau haka cin abinci na yake wato ban bar ainihin karantarwa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan yana sahih bukhari kitabul atima babu tasmiya ala al-ta'ami wal akl bil misali na takwas shine inda manzo Allah ya karanta da mu a hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana cewa man nasiya an yadhkura Allah ta'ala awwala ta'ami ka zo za ka ci abinci sai ka manta cewa bismillah a farkon cin abinci manzo Allah yake fal yakun hina yadhkur lokacin da ka tuna sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu abin da zaka lura anan manzo Allah bai ce bismillahir rahmanir rahim awwalahu wa akhirahu ba yace bismillah awwalahu wa akhirahu idan ka faɗi haka misali ka fara cin abinci baka ce bismillah ba kana cikin abincin sai da ka zo kusan karshe sai ka tuna basmala to sai kai bismillah din nan manzo Allah yake fa innahu yastaqbilu ta'amahu jadidan kamar ka fara cin abincin a yanzu ne in da shi dan ya samu wani rabo to za a kwaci duk rabon da shi dan ya samu a cikin abincin naka za a kwaci wa yamtani wa yamtani al-khabith ma kana yusib min sannan za a hana shi dan samun wani rabo na abincin abin da ya saura hadisin yana silsila sahiha hadisin ɗari da sittin da takwas sannan na tara lokacin jima'i akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake karantar da mu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yana cewa law anna ahadakum idza ata ahlahu qala da a ce lokacin zaka tara da iyalinka sai kace bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا manzo Allah yake faqu bi bainahuma walad idan Allah ya hukunta za ku samu haihuwa a dalilin wannan jima'i din lam yadurruhu shay'an ba zai cutar da yaron ba amma abin lura shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da zaka faɗa bismillah bai kana saka ba to idan ka wuce bismillahir rahmanir rahim kai sabanin abin da manzo Allah ya karanta da mutane sahabban nan sun isar da lafuzza waɗanda suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da yadda manzo Allah ya faɗa babu ƙari babu rai saboda me saboda amanar ilimi saboda sahabbai su ne masu shaida a ranar tashin kiyama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali na karshe shine hadisin da manzo Allah yake magana wanda Abdullah bin Umar ya ba da labari yana karantar da mu yadda za a sa mamaci a cikin kabari idza wada'tum mautakum fi quburihim lokacin da za ku aje matattu a cikin kaburbura fa kulu sai ku ce bismillah wa ala millati rasulillah waye mai fada shine wanda zai kwantar da gawa wata riwaya idza wada al mayyita fi qabrihi qala bismillah wa ala sunnati rasulillah bismillah wa ala sunnati rasulillah hadisin ya inganta yana sahihu jami'i sagir hadisin 832 saboda haka anan Allah madaukaki yana mana magana mu dawo ga tafsiri yana mana magana akan a kira sunan Allah a lokacin da za a yanka dabba idan aka kira sunan Allah lokacin yanka dabba idan kuna masu imani da ayoyin Allah to ku ci wannan dabba me yake karanta da mu akasin haka kuma yana karanta da mu akasin haka wato bi ma'ana idan ba a kira sunan Allah ba a lokacin yanka dabba kar ku yadda ku ci wannan dabba domin idan Allah ya umarni to yana wato yana hana kishiyar haka yana hana sabanin haka yana hana oppositin haka idan aka ce wani ya yi kira sunan Allah lokacin da zai yanka dabba to kai musulmi karka cin wannan nama to aka sai haka shine idan wani ya ki kiran sunan Allah a lokacin yanka dabba to dukkan ku musulmai kar ku ci wannan dabba saboda haka umarni na Allah subhanahu wata'ala yana tafiya da halinsa kuma a lokaci guda in ka duba tafsirin ibnu kathir mujallad nabi shafi na goma sha daya yace ma su biha alaihi isma zukira alaihi ismu ghairillah lokacin da za a yanka dabba ya zama an kira sunan wani Allah ko huwa haramun to wannan dabba haramun da zaran ka ji an kira sunan wani Allah to wannan dabba haramun لأن الله أوجب أن تصبح مخلوقاته على اسمه العظيم saboda Allah ya wajabta in dai za a yanka halittunsa za a yanka halittunsa domin dabbobin da ake yankawa ana ci halittun Allah ne idan za a yanka dabbobin nan to a riƙa yanka su akan sunansa fama ta udina biha an zalika duka idan da aka kauce ba a kira sunan Allah ba wa zukira alaiha ismu ghairihi aka kira sunan wani min sanamin aw tagutin aw wasad ya zama aljani ne ko gunki min sa'ir makhluqat fa innaha haramun bil ijma ibnu kasir yace to wannan dabban haramun ne kaf malaman sunna sun yi ittifaki akai ba yadda za a yi dabba a kira sunan wani lokacin yanka ta sannan wannan dabba ta halatta musulmai haramun ne kaga idan an kira sunan Allah wajibi ne musulmi ya ci dabba idan an ki kira sunan Allah haramun ne musulmai su ci wannan dabba babu sabari akai wannan yana cikin bada'i usana'i mujallad da shafi na 48 al-muhalla na ibn hazmi mujallad na shida shafi 86 da al-mughni mujallad na kar shafi 312 kamar da ibn kathir ya faɗa al-ijma duk malaman sunna sun tabbatar da zaran kunnuwan ka sun jiye maka wata kalma ta fito daga bakin mutum lokacin da zai yanka dabba bai ce Allahu ba kamar mai littafin bada'i usana'i yace na'am idan aka kira wani sunan banda Allah wannan da da sauki amma dai ya zama an kira sunan wani Allah tunda Allah yana da sunaye da yawa an kira sunan wani Allah to wannan dabba kada shi to mu shiga wani karatu me shi ke haya ta gaba وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه الله يكتمنا ما يسا ميكو مسلمي me ya same ku ba ku cin dabban da aka kira sunan Allah a lokacin yanka ta Allah bai ji tambaye mu kaga ashe akwai hadari musulmi ya yanka dabba ka ci ya kamata ka yi wa kanka tanadin hujja mai karfi sosai akwai dalilin da ke sa a cin yankan mutum ba shakka amma tabbata kana da hujja tunda Allah ke tambaya me ya dalili wa malakum me ya same ku Allah ta akudu min ma zukira ismullahi alaihi ba ku ci naman da aka kira sunan Allah lokacin yanka ta ba me ya same ku inji Allah subhanahu wataala Allah ya gani wa qad fassala lakum ma harrama alaikum bayan ga cewar Allah ya riga ya rarraba bayani daki daki gare ku abin da ya haramta muku wato an riga an yi bayani a suratul maida mun karanta illa ma furirtum ilayhi sai dai abin da larura ta kai ga mutum zai aikata larura yunwa za ta kashe ka idan ba ka ci mushe ba in ba ka ci yankan kafiri ba in ba kaga idan larura ce wannan Allah madaukaki ya riga ya magana akan ta amma babu larura a ce bismillah a yanka dabba musulmi ya kici Allah yake bai same malaku ne hujja sai ya ce wa inna kafiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm ana samun mutane da yawa waɗanda suke batar da wasu kawai ta bin son rayukansu ba wai dogara da ilimi ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka saba mu bari ana samun waɗanda suke batar da wasu mutane ta bin son rayukansu ba tare da ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin kuma Allah mahalikinka yana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi sanin masu ketare dokokinka wato yana gwada cewa hatta matsala ta basmala matsala ta cin yankan dabba da muke ganin tana da sauki mahautar ku daban namu daban ko ko ko wancan in ya yanka ba zan ci ba muna ganin da sauki Allah madaukaki yana nuna mana cewa bayi da sauki kuma akwai hisabi a kan shi Allah ya san suwaye masu ketare iyakokinsa Allah ya samu kula me yake a gaba وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الإثم وباطنه الله مدوك يجيب كبر bayyanannen laifi da kuma ɓoyayyensa wannan wannan aya tana da razanarwa ga mai hankali domin da yawa mutane sukan bar ɓoyayyen laifi ne a bayyanannen laifi ba sa barin ɓoyayye wanda manzon Allah ya magana a kan hadarin yana cewa yana daga cikin waɗanda Allah ya ji sana mutumin da a zahiri yana nuna wa mutane shi na kwarai ne amma inda ya killace kansa babu kowa to duka wani haramun yana iya aikata shi Allah ya hana yana cewa baru zahirar ismi wa batinahu kubar bayyanannen laifi da koyayyansa duk abin da Allah ya haramta manzon sai ya haramta ku bashi إن الذين يكتبون الإثم وأن في أيكة ليبي سيجزون بما كانوا يختلفون ذا أساكا مسو أبوبون ذا سكريكا تارا مكانسو أبوبون ذا سكريكا تارا مكانسو شيني الإكتراف أبين ذا سكريكا كم فتا سنة تارا مكانسو kaga ya bada cewar duk zunubin da kake kana makanka ne adala dan idan mutum ya saba ma Allah to ajiya ake ana ajiye masa wannan laifi ana ajiye masa wannan laifi har zuwa ranar mutuwarsa Allah ya kara masa a gaban shi a ranar tashin kiyama ولا تأكلوا مما لم يذكر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم لمشركون
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه Allah madaukake ce kuma kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba. Kun ga a baya ya ce ku ci duk abin da aka ambaci sunan Allah a kai amma ya yi sharadi yana cewa sai ga mai imani. har ma kuma yana tsawatarwa malakum la Allah ta kulu bima dukira ismullahi alai dan me ba za ku ci dabban da aka ce bismillah lokacin da za a yanka ba Allah yana tambaya yana fada to amma anan sai yake wala ta kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai kada ku yarda ku ci abin da ba a kira sunan Allah a kansa ba kar ku yarda wa innahu la fitkun Allah yake fasikanci wannan dalili yasa malamai suke cewa duk abin da Allah maɗaukaki ya haramta shi ga musulmi to babu alkhairi a tare da shi kuma duk abin da Allah maɗaukaki ya halatta shi ga musulmi babu aibu a tare da shi babu aibu cikin abin da Allah ya halatta mana kuma babu alkhairi cikin abin da Allah ya haramta mana saboda Allah bai hana ka alkhairi sai dai ya hana maka sharri abin da yake nuna maka kuskuren mutane akwai wanda zai ce maka ai duk mutumin da yake cin tunkiya to zai zama wawa a wa ya hana cin tunkiya ba Allah ba yanzu Allah zai halatta mana cin dabban da za mu cutu a dalilin ta la bai bai taba bai taba yiwa abinda ibn taymiya ya faɗa haka ne ibn qayyim jawziya yake faɗa wanda Allah ya karantar da mu duk abin da Allah ya halatta shi ga musulmi babu aibu da cin sa idan aka ce halal ne ka ci tunkiya halal ne ka ci akuya sai ja a cin akuya ya fi cin tunkiya saboda akuya tana da wayo amma tunkiya tana da wauta duk mai cin tunkiya zai zama wawa ba wannan haramun ne ka fara aiki da zato da bin rudu irin na shedan Allah subhanahu wata'ala abin da ya hana mu ci shine yace innahu la fiskun fasikanci don haka duk abin da Allah ya hana a cikin sa akwai sharri akwai wasu malamai da suka yi bincike game da bambanci na taɓa karanta wanda tashi wasu likitoci suka ce sai sun yi bincike game da dabban da aka ce bismillah aka yanka da dabban da ba a ce bismillah ba suna so su su auna naman su gani shin kamar yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani akwai bambanci a tsakanin su ko babu na taɓa karantawa wallahi likitocin nan sun tabbatar da bambancin da ke tsakanin nama biyu din nan idan aka ce bismillah naman daban ne naman daban ne idan ko ba a kira sunan Allah ba aka yanka dabbar to naman daban ne saboda haka yasa kake ganin halayen musulmai daban da halayen kafirai don maciyin alade yana daukar hali irin na aladu ko to wannan aya tana mana ishara da cewa duk abin da ba a kira sunan Allah ba haram wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku yarda ku ci abin da ba a kira sunan Allah a kansa ba lokacin yanka ba wa innahu lafisqun wancan misali da Yahudawa suka zo suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wai suna ce mar ya kai Muhammadu yanzu a ci yankan mutum a ci cin yankan Allah saboda shi mushe yankan Allah ne wannan ko yankan mutum ne shine Allah ya ba su amsa a yanzu wa inna shayatina kuma lalle shedanu la yuhuna ila awliyaihim su suke yin zunte suke rada suke ishara ga masoyansu daga cikin mutane suke sa musu tunani daban-daban li yujadilukum saboda su yi jayayya idan kace kaza ba shi sai ka koma wani misali ta to kaza kuma ba wato maimakon kaza ba shi to mu bari a'a kaza ba shi sai ake to ya ake kaza kuma shedan zai sa maka tunani don kar ka bar abin da Allah ya hana don haka Allah ya ce wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun idan kun yi makafiran nan biyayya kun ce ai dabbar da ta mutu mushe ta fi daraja ma akan dabban da musulmi ya yanka da ismullah to kun tabbata masu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ashe kaga ta yanka mutum yana shirka da Allah a nan ibn kathir ya bada labarin cewa fahimtar malamai ta kasu kashi uku game da cewa idan ba a kira sunan Allah ba a lokacin yanka dabba ba za a ci naman ba misali idan musulmi ne ba musulmi ne ya zo yanka dabba da ya zo yanka dabba sai ya ki cewa bismillah lam yadhkur ismallahi alayhi to anan za a ci dabban ko ba za a ci ba musulmi ne ya zo yanka dabba yanzu ya zo yanka dabba sai ya ki kira sunan Allah amma an sani ko da bai kira sunan Allah ba ba zai kira sunan wani abu saboda ba shi da wani abin bauta in ba Allah din ba amma dai bai kira sunan Allah ba duk da cewa bai kira sunan wani Allah ba to Allah dai abin da ya faɗa mana shine wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai lam yuzkar lam yuzkar duk abin da ba a ambata ba kaga ya bada cewa dabbar kafiri ne yanka ta musulmi ne yanka ta kowaye yanka dabba matukar babu sunan Allah magana dai ne saboda haka idan mutum ne yanka dabba bai kira sunan Allah ba sai aka samu fahimta kashi uku na daya ibnu kasir yace ولو كان الذابح مسلما كودا وندا ينكا مسلمين لا تهل هذه الذبيحة بهذه الصفة wannan yankan baya halatta matukar an yanka dabba ba a ce bismillah ba to ba za a ci wannan dabban ba saboda zahiri abinda alqur'ani ya faɗa kenan la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi kar ku ci dabban da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba saboda ka koda musulmi ne yanka dabba idan bai ce bismillah ba Allah ya hana shi wannan ita ce fahimta ta farko fahimtar kuma akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke kanta kamar Abdullah bin Umar da Nafi'u Maulahu akwai Amiru Sha'bi sannan akwai Muhammad bin Sirin waɗannan duk tabi'ai ne ana cewa riwaya ce guda daga Imam Malik da kuma wata fahimta ta Imam Ahmad bin Hanbal saboda abin da Allah madaukake ya faɗa ana wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh kar ku ci daga dabban da ba a ambaci sunan Allah ba lokacin yanka ta وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا da gangan ne aka ki kiran sunan Allah ko a halin mantuwa ala kulli hali idan dai ya zama ba a kira sunan Allah ba to fahimta ta farko ita ce wannan dabban ba za a ci ba saboda akwai hadisai da yawa waɗanda ke gora ma wannan fahimta baya ke goya ma wannan fahimta baya kamar misali akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta da Ali bin Hatim yadda zai farauta فكان أبو ثعلبة منكرك لوكة لك تفسير سورة المائدة إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل ما أمسك عليك من ذا الله إذا كانت تشيكي لوكة ذاك أي كيكري لوكة ذاك سكي كريه في كام مكة دبا فروتا لوكة ذاك سكي كريه في بسم الله وذكرت وانا شيني شرد إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه idan kai ne ka ture karen sai ka aiki karen ya je kawo maka wata dabba sannan ka yi bismillah lokacin tura wannan karen manzo Allah ya ce fa kun ma amsaka alaika sai ka ci abin da ya kamo ya kawo maka amma idan an rasa ɗayan biyun nan amsar ita ce ba za ka ci ba hadisin yana sahih bukhari da sahih muslim kuma akwai hadisin rafi ibn khadij wanda manzo Allah yake karanta da mu yanda za a yanka dabba yana cewa abin da ake la'akari da shi wajen yanka dabba shine zuban jini da kuma kiran sunan Allah ma an hara dama wa zukira ismullahi alaihi fakulu shi ma mutafakun alaihi abin da ake la'akari da shi jini ya zuba lokacin da aka yanka dabba sannan an kira sunan Allah to a ci wannan dabba wannan dalili ya sa malamai suke cewa fuskantar alƙibla da cewa a samu wuka mai kaifi da sauran wannan duk ba wajibai ba ne ba sharuɗa ba ne muhimmin abu shi ne shin jini ya zuba lokacin da aka yanka dabban kuma an ce bismillah abin da manzo Allah ya faɗa kenan haka kenan manzo Allah yana nufin idan ba a ce bismillah ba ko da jinin ya zuba kuma ko da musulmai ne ya zubar da wannan jinin ba za a ci nama ba wannan shine hujjoji da kuma hadisin da yake karantar da mu ziyarar da manzon Allah ya kai ma aljanu lokacin da manzon Allah ya haɗa aljanu ya mutu wa'azi yake musu lakum kullu azmin zukira ismullahi alayhi na halatta muku cin kowane kashi wato shi mutum idan ya cina idan ya yanka dabba kamar mu ɗan adam idan muka yanka dabba muka ci wannan dabba muna zubar da kasusuwa to kasusuwan da muka zubar manzon Allah ya ce ma aljanu idan mu musulmai ne muka zubar da waɗannan kasusuwa tunda mun yi bismillah lokacin yanka waɗannan dabbobi to Allah zai mayar da waɗannan kasusuwan ya zama akwai nama a jikin su yanda su kuma aljanu za su samu abinci a jikin shi wanda Allah yake amma idan ba a ce bismillah ba lokacin yanka dabban to ko aljani an haramta mashi cin wannan kashin kaga kenan ba ma mu mutane ba aljani ma ya ci wannan kashin haramun ne sai shine malaman da suka ce a to aljani ma an haranta mar cin kashin dabban da ba a yi bismillah ba lokacin yankan ta bare mutum bare mutum dan adam saboda haka akwai hadisai da dama malamai suke cewa wannan fahimta ta farko ita ce in dai ba a kira sunan Allah ba kamar da zahirin aya ta nuna wannan dabban ba za a ci ba sai na biyu fahimta ta biyu ita ce malaman da suke ganin ba sharadi ba ne بل هي مستحبة بشرعي بل مستحبة كما فهمت الإمام الإمام الشافعي وأصحابه فهمت بشرعي بل يدرس أي بسملة saboda la'akari da ita kanta basmala din kiyasi da yadda ta zo cikin waɗancan hadisi da muka karanta basmala lokacin jima'i basmala lokacin cin abinci basmala lokacin fita daga gida basmala lokacin hawa abin hawa waɗannan bismillah da ake yi shin farillai ne al-imam shafi yace to me yasa na yanka ya zama farilla kaga shi ma yana da hujja ko yana kiyasi da waɗancan hadisai da inda ainihin manzon Allah ya mu'amala da bismillah a rayuwarsa to amma ai akwai bambanci saboda haka yasa malamai ba su ɗauki fahimtarsa ba akwai bambancin bismillah na yankan dabba da bismillah shiga gida ko fita gida saboda wannan ayar alqur'ani take mana magana a kai har ma kuma Allah yana alakanta bismillah lokacin yanka dabba da imani ashe kaga hukuncin su ba dai bane sai fahimta ta karshe ita ce akwai bambanci idan musulmi ne bai yi bismillah ba lokacin yanka dabba a halin mantuwa lam ya burra ba zai cutar ba don misali Allah ba zai kama mu da laifin mun manta ba wato idan misali musulmi ya zo yanka dabba sai ya manta yake bismillah ba a ci wannan nama amma in an jan lam tahil idan da gangan ne musulmi ya yin bismillah ba za a ci ba to kaga wannan fahimta ce ta zama tsakanin wancan na farko da kuma na biyu da muka bayani wancan na farko idan an bar basmala da gangan ko a halin kuskure ba za a ci nama ba na biyu fahimtar al-imamu shafi'i ko da an bar basmala halatta a kina masu da basmalan ba wajibi ba tilas bane mustahabi ne fahimta ta uku kuma ita ce tsakanin wancan fahimta da na biyu wato idan musulmi ya manta basmala za a ci naman da yanka idan da gangan musulmi ya ki yin basmala ba za a ci naman ba wannan fahimta ita ce mafi inganci ita ce ta dace da nafsosi da dama na shari'a saboda me Allah bai kama musulmi da abin da ya aikata a halin kuskure idan musulmi ya zo yanka dabba sai ya kuskure ya manta bai yi basmala ba ba za a ce ai yayi laifi ba tun da dama kan Allah ya dauke laifin a kansa in ka duba fata wallan na mujallal na 22 shafi na 494 aya ta gaba awa man kana maita awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أو من كان ميتا فأحيينا ينظر أن لا يكسر متجين sai muka raya shi waje Allah lahu nuran yamshi bihi fil nar muka samar haske wanda yake tafiya da wannan haske a cikin mutane da mutumin matacce ne sai Allah ya raya shi da ya raya shi da ya bashi haske duk inda ya ratsa ana ganin hasken nan a cikin jama'a shin wannan mutumin kamar mafaluhu fi zulumati kamar wanda shi ko misalinsa shi ne wanda ke zama cikin duhu kan duhu don duhun ba ɗaya ba akwai duhun jahilci duhun son zuciya duhun bata duhun kafirci zai zama ɗaya da wancan laisa bi khariji min ha bare ma duhun nan babu ranan fita ba zai taɓa fita daga wannan duhun ba kazalika zuyina lil kafirin ma kanu ya'malun haka nan aka kawata ma kafirai abinda suka kasance suna aikatawa wato wannan yana misalta rayuwar musulmi da rayuwar kafiri kuma abinda Allah ya faɗa gaskiya ne bai yiwuwa a kamanta rayuwar musulmi da ta kafi bai yiwuwa akwai hadisin Abdullah ibn Amr wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha khalaqa khalqahu fi zulmatin hasali Allah yayi halitta ne a cikin duhu Allah yayi halitta halittunsa ne a cikin duhu amma shi Allah tun asali yana da haske saboda haka yasa an-nur yana daga siffofin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka da Allah ya yi halittarsa a cikin duhu sun marasha alaihim min nuri sai ya ɗebo haskensa shi Allah sai ya watsa musu ya yayyafa musu sai Allah ya yayyafa mu halittunsa wato mutane fa man asabahu zalika nur wanda ya dan samu wannan hasken idan da to zaka samu shiriyeye ne wa man akhfa'ahu balla duk wanda ya kuskure wannan hasken bai same shi ba to batacce ne Allah ya tare shi yasa Allah ya ce laysa bi kharijin minha duhun da mutum ba zai fita daga cikin ta ba hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na dubu daya da saba'in da shida wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها wannan kamar rara shi rara shi ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah yana kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri duk da cewa an samu mutanen banza a garin Makka suna cutar da shi amma Allah Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha haka muka sa kamar yadda muka sa maka a garin Makka to haka muka sa a kowace alƙarya manyan garin su ne masu laifi ji Allah subhanahu wataala saboda kai sa idan kaga kana da dukiya a gari ko kana da sarauta mukami a gari amma ana addini da kai ka gode ma Allah saboda Allah subhanahu wataala yake fi kulli qarya duk wani gari a duniya akabira mujrimiha manyan garin su ne masu laifi sai ba a ce ma ya talaka gari talaka wanda ke kokarin ne ba abin da zai ci ya rufa wa kansa asiri wanda kuɗi ya ishe shi yake ganin yana da kasaita zai iya cutar da bayan Allah shi ne mai laifi wanda ke da ƙarfin mulki shi ke ganin zai gwada ƙarfin sai cutar da bayan Allah ya saba ma ka'ida saboda haka abin da Allah ya faɗa sai ya dace da gaskiya a kullum ka samu kanka cikin masu addini masu taimakon jama'a kuma kana da ɗaukaka a gari ka gode ma Allah saboda asali kana sahun waɗanda za su yi barna ne a wannan gari suwaye masu barna a gari a kafira Allah madaukake ce manyan garin da ya mujirmi har su ne masu laifinta biyan kurufi har suke kulle kullen makirci a garin to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa Allah yake gaya ba saboda kwantar da hankalinsa ba kai kadai bane duk gari haka ne manyan gari suke kulle makirci ga mutanen farai wa ma yamkuruna illa bi illa bi anfusihim amma ba su kulle makircin nan face marayukansu domin duk abin da mutum ya kulla yana ganin zai yi mugunta saboda yana da dukiya zai iya cutar da wani ko yana da karfin mulki zai iya cutar da wani kansa yake dawowa wa ma shuruna alhali musali fa Allah ka kare wa idza ja'atkum ayatu wa idza ja'atkum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتهم آية وإذا جاءتهم آية نوت آية تزمت قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله idan aka zo musu da wata aya ta ce ba za mu yi imani ba mutanen maka kenan ba za mu yi imani da kai ba Muhammadu hatta nu uta misla ma utiya rasulullah sai an ba mu irin abin da aka ba wa manzannin Allah wadanda aka ba wa manzannin Allah na baya to annabi Musa alaihi salam an bashi sanda annabi Salihu yana da taguwa to irin waɗannan sai ka zo mana da shi shine Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya san yanda yake aje manzancinsa فيصيب الذين اجرموا ودن سكي da laifin nan wadanda suke aikata laifin nan da sannu sagarun inda Allah wulakanci zai same su a wajen Allah subhanahu wataala wato a ranar tashin kiyama idan aka ce sagarun ana nufin azillatu da'ima yaushe ne mutum zai samu wulakanci shine a ranar da aka tashi gaban Allah wa azabun shadidun ga azaba mai tsanani bi makamayan kuruna saboda makircin da suke ta kullawa فمن يريد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ومن يريد الله أن يهديه وأن الله يلفن زي شريش akwai alamar da zaka gane kana da alamar shiriwa alamar mutum zai samu shiriyar Allah ya shara sadrahu lil islam Allah zai bude kirjinsa ka ga yana karban karantarwar musulunci ba alamar shiriya tana tare da mutum amma inda duk zaka ga mutum yana juya ma sunnar manzon Allah baya to alama fata na tare da shi Allah ka tare mu wa man yurid an yudilla wanda Allah ya nufin fatar da shi yaj'al fatrahu dayyikan harajan yana sanya kirjin sa ya zama matsatse mai kunci wa huwa alladhi la yastati bi shay'in min al-huda kaga ce mai kunci ba zuciyar ba kirjin sa bai buduwa idan ma ya ji ana wa'azi ransa sai ba shi maimakon ya ji dadi to kaga alamar fata tana tare da mutum ka annama ya fa'adu fi sama kamar mutum ne wanda ke takawa zai hau sama misali in akwai gidan sama inda akwai stair madakala ka rika takawa za ka hau hawa goma za ka ji kana tafiyar numfashinka na ɗagawa kirjinka na bugawa to haka batacce yake idan ya ji wa'azin Allah Allah ka tare mu فذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون haka dai Allah ke tsora shedan shine arrijis haka Allah ke tsora shedan akan rayuwar waɗanda ba su da imani sai kaga shedan shi yake sarrafa rayuwar mutum banda rayuwar shedan shi ba abin da mutum ke sha'awa abin da ya shafi na addini ba ya sha'awarsa وهذا صراط ربك وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما كما wannan tafarki shine na Allah mahaliccinka mustaqiman madaidaici wato tafarkin musulunci kad fasalna al-ayat hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki li kauni yadhakkarun ga mutanen da suke tunawa lahum daru salami inda rabbihim لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون lahum daru salami wadanda suka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka yi riko da karantarwar manzon Allah za su samu gidan aminci wannan yana daga cikin sunayen aljanna Allah ka samu ne masu shiga inda rabbihim wannan gidan aminci yana nan a wajen Allah yana nan wato tuni Allah ya riga ya halarci ya halice shi wa huwa waliyuhum kuma Allah shine mai jibintar su da haka shigar da su aljanna abu ne mai sauki bima kanu ya'maluna saboda abin da suka kasance suna aikatawa a duniya wa yawma yahshuruhum ويوم
jami'an ya ma'ashara al-jinn نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس يا معشر ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da zai tara su gaba daya da aljanu da mutane za a tara mu a fili guda ranar da za a hisabi ya ma'asharar jin ya ku taron aljanu in ji Allah subhanahu wa ta'ala qad istakbartum min al-ins lallai kun yawaita hallaka mutane babu shakka haka ne ko a yanzu kana ganin waɗanda suka dogara da aljanu rayuwarsu akan communism yake tafiya wanda tsafi ne. shi maganar tsafi ita ce bukatarsa waɗanda tsafi ya halaka cikin ‘yan adam Allah kada ya san yawan kar ka ma dawo ga waɗanda suka saba na al'ada ‘yan bori suwaye wanda dama rayuwar tana tare da da- da waɗannan aljanu ɗin rayuwar tana tare da su domin ɗan bori da aljani ba su rabuwa to ire-iren su suna nan jike da matsafa waɗanda dama sai sun haɗa da aljanu kafin su yi tsafi Allah zai ce ma aljanu hakika kun yawaita hallaka mutane wato abin da ake nufi inda za ka yi littafin abin da ya hallaka ɗan adam da za ka kirga mutane da suke shiga wuta me ya kai ka wuta ya ce kaza me ya kai ka wuta ya ce kaza Allah yana ce mana aljani shine mafi yawan abin da ya kai ɗan adam wuta Allah ka kare kuma haka ne har yau ka lura da za ka yi ba duhu ka yi wato tsatsu ba ka yi wa mutum kuɗi ya gani to ka gama da shi ka ce a ashe kana kuɗi ka ga nan da nan sai ka sai da shi dama abin da 'yan damfara suke amfani da shi kenan idan kana son damfara sai tasiri haɗa da aljinu shi sa masu shiga wuta ta wannan hanya suke da yawa amma nan take Allah yake mana wa qala awliya'uhum min al-insi yan uwansu daga cikin mutane za su bada amsa su ce rabbana ya Allah wannan laifin ba na aljanu kadai bane iskan ta ba'du na bi ba'din kowane ya mori dan uwansa aljani ya more mu mu ma mun more shi ya biya mana bukata mun biya masa bukata to wa balagana ajalana allazi ajjalta lana mun isa ga ajalin da ka ɗiba mana na zaman duniya ya kare yau karyar ta kare ga mu gabanka kada sai Allah ya ce annaru maswakum wuta ita ce makomarku gaba ɗaya خالدين فيها كنا دوما أشكنك إلا ما شاء الله في أجند الله يعني إن ربك حكيم عليم للي ما أشكنك ذي حكيم عليم شكين أبن ذي أيكة عليم مثلين شكين أبن ذي الله يحكمك وكذلك نولي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا هكذا مكي شكين تساشي الظالمين كتاشي بما كانوا يكتبون سبب أبين لسوى كسن جسونا أي كتابة يا معشر الجن يا والإنس
معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن والإنس يا كوتارا الجنود متاني إن شاء الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم رسل منكم شم وثمن ذني بتزودك تشكنكم بقى يقصون عليكم آياتي سنة كرن تامك آيوينا وينذرونكم لقاء يومكم هذا سنة كركتنكم كمدى هدور والنيني kazu sai su ce shahidna ala anfusina mun shaida mu rayukan mu lallai an samu manzanni da suka zo suna mana gargadi cewa akwai ranar haduwa da kai wa garratumul an Allah yake sun yi shaida mu rayukan su wa garratumul hayatud dunya rayuwar duniya ita ce ta ruɗe su saboda rayuwar duniya tana cike da rudu kullum gani kake kamar gobe ba war haka kana nan dare lafiyar ka kalau ba ka kaddara akwai lokacin da zaka mutu وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين sun yi wa rayukan su shaida cewa sun yi rayuwa akan kafirci wato su dai kafirai kaga kenan Allah yana kace hanzarin bawa kafin ya mara azaba Allah ka tare zalika ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك dalili Allah ya kun rabbuka shi Allah ma'alikinka bai kasance muhlikal qura mai hallaka wasu alkariyu bi zulmi saboda zalunci ba wa ahluha gafiluna alhali mutanen garin su rabbana duk waɗanda kaji an ce Allah ya halaka su to babu shakka ya mutu gargadi kafin halaka su Allah bai zalunci me yake a gaba ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات مما عملوا kowa yana samun martabobin abin da ya aikata kana samun daraja ta abin da ka aikata in mai kyau ka samu daraja ta masu eh, abin da aka- ka aikata mai kyau in ma mara kyau haka wa ma rabbuka bi gafilin amma ya amuru mahaliccinka bai zama mai rafkanuwa game da abin da kuke aikatawa wato abin da duk abin da muke aikatawa Allah ya sani yana gani kuma akwai ranar da zai saka mana kai wa rabbukal ganiyyu وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين wa rabbuka al-ganiyyu rahma mahaliccinka din nan mawadaci ne mai rahama idan ya fara da cewa ma mawadaci ne wato abin da shi kar ku yi tsammani bautan da kuke ma Allah yana amfana Allah na eh, aka ce mun zaɓi mai unguwa ko mun zaɓi sarki ko mun zaɓi shugaba ai shugaban yana more yana yana yana moran mu ko to ba kamar ba haka bane Allah yake yasa yake wa rabbukal ganiyyu mahaliccinka mawadaci ne rahma shi ke da rahaman talakawan ba wai mutane halittunsa ke da rahama ba rahaman tana wurinsa in ya sha yuzhibukum in ya ga dama ya tafi da ku wa yastaqlim min ba'dikum ma yasha'u a bayan ya tafi da ku ya halifantar da wasu halittu daban wanda ya ga dama idan Allah ya ga dama sai kau da ku ya daga wata halittan ya ba ta mu matsayi irin na dan adam wannan ganin daman Allah ne kama a sha'akun min zurriyati qaumin akharin kamar da kuma Allah ya taso ku daga zuriyar wasu mutane daban inna ma tu aduna la ayati إنما توعدون لآت
lallai ku sani ya ku mutane ma tu aduna la'atin abin da ake muku alkawarin sa nan wallahi yana tafe kuma ba abin da zai kaure shi duk dabarar ka sai ka mutu duk iya dabarar ka sai ka tashi gaban Allah to da kai dai kawai ka gyara tafiyan amma tafiyan ba makawa sai an yi ta wa ma antum bi mu'jizina ku ba masu gagaran Allah ba kaga wanda ya yi hikima shine wanda ya gyara wa kansa hanyar tafiya ya yi kansa guziri kyakkyawa yadda zai samu tsira a ranar tashin kiyama قل يا قوم اعملوا على يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يصلح الظالمون shine Allah yake ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ka gaya wa mutanen Makka ya kauni ya ku jama'a ta i'malu ala makanikum ku yi ta aiki akan halinku abinda kuke yi nan ku ci gaba da yi inni amil ne ma zan ci gaba da aiki akan abin da nake wato lakum dinukum waliya din ku rika addinin naku tunda kun ki dina ku yi naku in yi nawa fa sawfa ta'lamuna yau da gobe akwai ranar da za ku sani man takunu lahu aqibatu da waye gida na ƙarshe zai tabbata gare shi waye zai shiga aljanna tsakani na da ku sai dai ku kwanda sani innahu la yuqlibu zalimuna azzalimai fa ba su cin nasara ko a duniya bare a kiyama Allah ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah muka ce gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك